أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أوا مسلمي يومنا شاءكم يكون شاهد شاهد غريم ko wajen musabaka yau sun yi kuskure sun ce sha uku dama ni ma na ce musu sha hudu ne ina ganin sha hudu ne to sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da ɗaiko ga watan bakwai miladiya shekara 2015 a jiya mun tsaya akan aya ta 135 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 236 a cikin suratul baqara sannan kuma a shahi na talatin da takwas wajen fatsar Allah subhanahu wa ta'ala, La junaha alaikum in tsallaktumun nisa a malam ta masu hunna au ta frido lahunna farido.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وتلا جناح عليكم باب ليفي أكنكو إن طلقتم النساء ألوك تندكوك سكيماتا ما لم تمسوهن matukar buku shiga da su ba buku kwanciya da su ba shine kiran nan buku jima'i da su ba aw tafridu lahunna farida sannan kuma buku yanke musu sadaki ba ina fata an fahimci ni wannan aya tana nuna cewa ya halatta mutun ya saki mata sai kahin yayi dukuli da ita an gane wannan sannan wannan aya tana karantar da mu cewa ya halatta a daura aure ba a iyakance sadaki ba domin nan Allah subhanahu wataala ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna babu laihi gare ku in kun ka saki mata wato buku shiga da su a daki ba an wato an daura ba mace aure kuma miji ya sake ta kawai tun kafin a kai ta to mu ko idan ka yi wannan abin zai zama to abin tarihi ko ba haka nan bane shi yasa ma aya ta cikin suratul ahzab ta yi bayanin hukuncin matar da mijin ta sake ta kafin a kawo ta gidan miji ina fata an fahimce ni ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ya kun da kuka yi imani idan kuka sake mata an gane ni kahin ku shiga da su fa malakum alaihin min iddatin ta tadduna ha babu wata idda wadda za ta yi mutumin da ya aure mace tana gidansu ko kahin a kawo ta ya sake ta an gane wannan ko kahin yayi dukuli da ita ya aure mace tana wani gari shi ko yana wani gari kahin a kai amarya da sati biyu ko sati uku ko wata daya sai ya sake ta shikenan babu zancen wata idda an gane wannan saboda bai dukuli da ita ba dama idda abin da sa ake sata saboda idan namiji ya shiga tare da mata sai ana tsoron a samu karuwa to wannan karuwa kaga dole za a bata haƙƙin ta shi yasa ake cewa a tsaya har ta yi jini ta yi haila ta yi idda ta yi kaza idan kuma mijinta mutuwa ne yi abin da yasa ake cewa ta jira ko da an san bata da ciki saboda mi saboda wannan jimamin mutuwa akwai zafin mutuwa akwai haƙƙin miji ya kamata ta jira amma mutum ne ya aure mace bai shiga da ita ba sai ya sake ta khalas har riga an kare sannan na aya ta ce au tafridu lahunna fariida sannan kuma buku yanke musu abin yankewa ba shine wato sadaki wannan ya nuna cewa ana iya ɗaura aure sannan a yi zancen sadaki ina fata an fahimce ni wannan shi ne malamai suke ce ma nikahu tafwid wato aure na- wanda ba a yanke ma sadaki ba amma daga baya za a zauna a tattauna a ga abin da ya kamata a yanke sadaki ya halatta a musulunci ya halatta amma mutanen mu nan ba za su yarda ba ko ba gaskiya ba don wani ganin shi ke yi to kuma da aka ce za a yi wannan auren misali ba wai kawai ba abin da shi miji yake so shi ne zai yankewa an gane wannan za a zo ne a ce to za a daura aure amma za a yanke mata sadaki bayan an daura aure bayan an daura aure sai a zo sai a tattauna to nawa ya kamata sai a ce kaza idan an amince shi kenan idan amarya bata amince da sadakin ba kuma ba za a cigaba da aure ba ina fata an fahimce ni da kyau da an ce nikahu tafwid ba wai wayo na miji zai yi ba da an daura aure ya ce to yanzu tunda an rage an daura aure ban san kibil na zambiya a ba haka za a yi ba za a tsaya ne a tattauna a ga nawa ya kamata ko ko irinta a irin wannan yanki da suke rayuwa nawa ake yi mata sadaki sai a ce jika 25 ko jika 50 ko jika 100 ko jika 500 sadaki kuma bai da iyaka ko miliyar nawa za a bayar ya halatta amma in ana neman albarka ba za a tsananta ba an gane wannan sannan kuma bai da haddi karami wanda za a ce ga bakin iyakar sadaki ina fata an fahimci wannan da kyau ba a cewa jika biyar ba su yin sadaki a'a jika biyar suna yin sadaki jika uku suna yin sadaki da jika uku ma kuɗi ne masu yawa ba kowa ma ake samun jika a gidan shi ba ko ba haka nan bane amma a halin da muke yanzu ma jika biyar suna yin sadaki malikiya ne suke ganin wato sadaki sai ya kai rubu dinar sai ya kai rubu dinari sannan ake cewa ya kai sadaki amma ba gaskiya bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada aure ga mutane da dama wanda abinda ya ba su ma sadaki da shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai iltamis walau khatiman min hadid ka je ka nemi ko da zobe ne na karfe in ka kawo za a za a daura maka aure da ita kaga ko zobe na karfe yanzu ne in ka zabura ka sai ka suwa dala 30 ko 40 kana kawo sana samu zobe ko ba ka samu shi an gane wannan sannan kuma wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi mutumin an umurce shi ya karantar da matashi alqur'ani sura kaza da sura kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahabtukaha bima ma'aka min alqur'an a wata riwaya mallaktukaha bima ma'aka min alqur'an na auratar ma wannan ko na baka aurenta da abin da kake da shi na alqur'ani ka je ka karantar da ita sura kaza da sura kaza ashe aure yana iya zama tuwa sadaki yana iya zama tuwa manfa'a ba dole sai an bada kuɗi ba ana iya a bada saniya ana iya a bada wani abu na kuɗi ya zamanto shine sadaki annabi Musa alaihi salam sadakin shi shine aikin da yayi da yabba shanu ruwa shekara takwas ko shekara goma ko ba haka nan bane qala inni uridu an unki haka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin kaga annabi Musa ba wai kuɗi ne yaje ya kai sadaki ba a'a shanun mai gida yayi ba ruwa shekara takwas ko shekara goma kamar da suka yi alkawali sannan kuma wannan mata ta zama to mata shi kenan mutun yayi maka aiki ya halatta in ba sai an karbi kuɗi ba yaje ya aiki ne saboda ba da sadaki ya halatta a bada wani abu da kuɗi a ce to sadakin nan mota ce an gane wannan amma kuma sadakin nan karamcin shi da yawan shi abinda ake bukata ya zama to za a neman albarka mafi yawancin aurarraki da ake yi a zuba miliyarorin kuɗi sai ka iske auren nan bai jima ba ina fata an fahimce ni arme wanda ake yi na alfahari ko ba shi nan ba miliyon 63 kwanakin baya ko shekarun baya akwai wani a nan Nijar ya kai ma wata yarinya kuɗin sadaki miliyon 63 na samu labarin shi ko wani wanda ya kai ma wata mata kuɗi miliyon 150 kuɗin sadaki kaga wannan ba zan ci aure bane alfahari ne ake yi saboda suna son a faɗi a cewa wani ya kai wata kaza kamar irin yanzu hirar da aka yi koko an zama wani wata majalisa ta karatu ko ta fira sai a ce an kai ma wata mata miliyon 63 an kai miliyon 150 amma kuma yaya auren zai yi karko zai yi karko sai ka iske wata biyu wata ɗai sati biyu auren ya mutu ko ba karan bane to kaga shi yasa ake son wato a musulunci mace ko miliyar ka kai mata ya halatta ba wani abu amma dai an ka ce a sauƙaƙa shi ne a yi daidai yadda za a yi inda ba alfahari ake so ba abinda ake bukata zaman lahiya shi ne ake so ko ba kanan bane tsakanin mata da miji abinda ake bukata gare su su zamna a samu zurriya tayyiba amma daga lokacin da aka sa duniya gaba to aure ba zai taba albarka ba shi yasa aurarrakin da ake yi a da zaka iske suna da albarka auren jikka biyar auren jikka bakwai da rabi auren jikka goma auren jikka ashirin auren jikka ashirin da biyar sai su shekara arba'in suna tare amma yanzu auren rakin da ake yi jikka ɗari biyar miliyon guda miliyon goma miliyon kaza kwana biyu na aure ya lalace saboda auren ba ibada aka ɗauke shi ba ba wai ana son a samu zurriya tsayi ba ne a'a kowa na neman mabuga wani ne da mata da miji kowa mabuga wani ta shi kabila ita ta aure shi saboda tana ganin akwai harakoki shi ko ya aure ta ba ruwa ne da addinin ta ba ruwa ne da komai shi da abin da yake so ya ga mace mai kyau kaga ana ta ita tana ba da kyawunta da surar jikinta gare shi shi ko yana ba da dukiya ta yi kwantarata an ka kulla idan dukiya ta yi ta ƙare kafin kyawunta ya ƙare tana ganin maza za su so ta to shi kenan sai ta sa kai za ta nemi takarda ta ce mai a'a ita ba ta iya zama cikin wahala dama ita dama ka san da ka aure ni ban zo don in yi wahala ba saboda tana ganin cewa in ta fita maza za su zo su aure ta shi kuma idan ya aure ta yaga ta fara tsuha ko ko ya samu wata saboda mai kuɗi na ta ishe shi sai ya je sai ya ɗauko wata kaga kwantara ce kenan shi in kuɗi ne sun kare babu aure ita ko in kyawunta ya kare babu aure babu albarka ga aure shi yasa kwanakin baya wani ɗan taksi yana ɗauke da waɗansu da wata yarinya ya ɗauko ta cikin mota zai kai ta wani karce sai kuma wata tattare shi ta ce ya ɗauke ta da ya dauke ta ashe ba ta san abukiyar ta bace a cikin wannan a cikin wannan taxi ko da ta duba sai ta gani ta cike ke daji an ce iska armin zaki ke yanzu muna nan muna cin duniya muna harkokin mu kuma zaki ta ki aure sai ta ce ke don Allah wani mai kuɗi na haba wani wawo mai kuɗi na kamin jika 500 zan je wata guda in kashe ki mai kuɗi ne in dawo taksiman sai ya burci ya ce ku hita saboda ina tsoron wata musiba Allah ya zubo wuta mota ta ta koli ni dai kuɗin ku ban bukata an gane wannan da kyau iyaye sun mai da iyansu wurin kasuwanci mutum bai son ya ɗauki iyata ya ba su a gidan da babu wadata sai kaga mutum yana kalkilkin rayuwarka wai in kai HDN na shekara nawa zaka kai ka samu babban aiki wace irin section ce kake karatu aikin banki na kake kake karatu ko ko ba wani irin abin na ba in dai ga kawai dai mushe mushe na sai ce a shi bai ba da iyata ga mushe saboda ganin shi kai babu wata haraka kaga mutum yana iddiayin addini amma kalkilkin rayuwarka yake yi dole ba zai ba da iyata sai da arziki ba sai ya ba da iyata inda adda arziki arzikin ya kare shi ko wanda baka ba batalar kan gobe sai ka iske shi ya zan mai kuɗi to kaga za ka yi domin al'amari yana ga hannun Allah subhanahu wataala in ko ana son aure shi albarka wallahi sai an dauke shi ibada matukar ba a dauki aure ibada ba an dauke shi kasuwanci wallahi aure bai albarka shi yasa ka tahi association islamic in kana son ka sha mamaki ka tambayi su aure nawa ga mutuwa ga sati aure nawa ga mutuwa duyini aure nawa ga mutuwa duwata sannan aure dubu nawa yake mutuwa kahin akai mashara'anta kahin akai justice kahin akai association islamic namiji miji yace bai ya saki dubu nawa gashi nan ka iska mutun yau ya kai diya sai sati biyu an sako ta ya kai sati biyu saboda kullum babu kyakkyawan niyya ina fata an fahimce ni to dole ko sai an dandana wannan azaba zawarin ne su yawa saboda uwayen su ba su son kowa sai masu kuɗi su ko masu kuɗin babu su samarin kuma sun gane cewa ba za a ba su don Allah ba sai su yi ƙarya ba ba shikenan ba yazo ya ce uba ne wane na ko kamfani kaza na su na ko mota kaza ta shi ta ko ya rinka sako shaddodi ya je ya samu jikka 100 in yana so a bashi yarinya ya kai su banki a mai yan mil from mil from sabbi pul kullun yazo ya rinka ba wata jikka biyu biyu sai ta aza arziki na annan shi ko da jikka 100 na yake son ya samu yarinya da ya aure ta an kai sati biyu ya ce mata to gaskiya ta kenan na samu wani labarin wani shofer na na wata ma'aikata sai ya je sai ya ma wata yarinya ƙarya ya san masu kuɗi suna son ta ya je ya aure ta bayan sati ɗaya ya ce to bari in gaya miki gaskiya don tahiyyar mu in za ta yi ta yi in ba za ta yi ba mu rabu ya ce mata wallahi wagga mota da nake hawa ni ba director kin ONG bane ni chauffeur ne matuki ne na biyu gidan garkin kaga muna cikin wallahi gidan haya na amma in kina so mu ci gaba da rayuwa in ba ki so kuma in sallame ki sai ta ce ita ba ta yi hankuri ce to je dama ni dai bukata ta tabiya Allah ya sawaka an gane wannan wa matti'uhunna kenan idan kuka aure mata bayan kuka kun aure su ba a yanke musu sadaki ba an gane wannan sannan kuma ba ku shiga da su ba ba ku yi kwanciyar aure da su ba to wa matti'uhunna sai ku jiyar da su daɗi kenan dan saboda ka kwantar mata da hankali ka bata wani abu wato daidai gurgudun halinka yaya za a jiyar da su daɗi Allah ce alal musi'i qadaruhu wanda yake mai wadata ne Allah ya yalwata mishi arziki sai ya baka gurgudun irin abin da Allah ya bashi wa alal muqtiri qadaruhu sannan kuma talaka shi ma ya bada gurgudun abin da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan dan yanzu ba zancin sadaki za a yi ba dama baka bada sadaki ba kuma baka yi kwanciyar aure da ita ba babu sadaki akan ka an gane wannan sai ka dauko in kai mai hali ne kana iya ka bata miliyan guda kana iya ka bata miliyan biyu kana iya ka bata jika ɗari biyar kana iya ka bata jika ɗari uku ko ba haka ba in ko mai ƙaramin hali na sai a fara wani yana da ƙarfin jika ashirin ya bayar wani kuma jika talatin wani jika hamsin gwargwadon abin da Allah ya baka shi yasa Allah ce alal musi e qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ku dibi shari'a ta musulunci kullun ba amantawa da talaka da mai kuɗi mu ko duk dokokin da ake yi kasashen duniya to masu wadata na ake yi masu babu doka wadda take kula da talaka an gane amma musulunci da yake Allah subhanahu wataala ya san halin mutane shi yake bada arziki kuma shi yake tauya sai ce mai hali yayi gurgudon halin shi wanda bai da hali yayi gurgudon halin shi to haka za a tahiya duk duniya kowa an ka ce ba za a ta daidai da halin shi ba to ba za a tafi da shi ba an gane wannan duk matar da ta auri talaka ta ce ba za ta yi hankuri da dashi ne ba wallahi sai an rabu don i- ba sata zai yi ba sannan ko sata za a je ba kullun za a samu ba ko ba haka nan bane in ma fo wannan kake ba kullun za ka samu damar da za ka yi mutane fo wannan ba kenan dole na sai an ta yi daidai da kai gwargwadon halinka shari'ar musulunci kenan Allah subhanahu wata'ala ce mata'an dan jin daɗi bil ma'rufi wato dan kyautatawa haqqan alal muhsinin haƙƙi ne akan waɗanda suke masu kyautatawa sai Allah ce wa in tallaqtumuhunna وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tallaqtumuhunna idan kun sake su min qabli an tamassuhunna kahin ku yi kwanciyar aure da su wa qad faradtum lahunna fariida amma kuma an yanke musu sadaki kaga wancan ba a yanke sadaki ba wannan kuma an yanke sadaki an ce jika 500 ne sadakin ta misali ko ko an ce naira 100 ne sadakin ta Allah subhanahu wata'ala ce to fa nisfu ma faradtum sai zamanto rabin sadaki za a bata in jika ɗari biyar ne sai a bata 250 mil ko ba haka nan bane ko ba su ne jika ɗari biyu da hamsin in miliyon guda ne sai a bata jika ɗari biyar tun da kai dai an ɗaura aure ba a kawo ma mata ba ita ko kuma an ɗaura mata aure ba a kai ta gidan miji ba to bai dace ta yi hasarar sadakin ta gaba ɗaya ba sannan kai ko bai dace ka yi hasarar wato sadakin ka gaba ɗaya ba sai zaman to kenan sai a raba saboda ita yanzu akwai matsala guda ka ja mata matsala saboda an ji an ɗaura mata aure sannan kuma akwai ciyo a ce an ɗaura ma mace aure ba a kai ta gidan mijinta ba mijinta ya sake ta sannan kuma akwai ƙarawa da ƙaraushi ne ka ɓata mata suna saboda da an ce an ɗaura ma mace aure ta zan mi ta zan zawara ka kuwa darajar za ta ragu ko da an ce ba a kai ta gidan mijinta ba wani zai ce kai an ɓoye mishi ba gaskiya ba ne ko ba haka nan ba ne don haka kuma kiran mace zawara yana rage mata daraja a cikin tsari na masu son auren budare don wani shi in ba budurwa ba zai yin aure ba ko ba haka nan bane to dan haka fa nisfu ma farattum rabin abin da aka yanki na sadaki shine za a bata illa an yafuna sai in ita mata ta yafi mijinta da ya ba da jika 500 ya sake ta an ce shari'a ta ce a bata jika 250 sai ta ce kai ita dai tun da dai ma hakan gowon gaulakanci dai mata koko ita dai kawai ta yafi mai dama dai ba a kai ta gidan miji ba shikenan ya je kuɗin ya je ya ƙara ya haɗa ya je ya aure wata aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko ko wanda igiya aure take ga hannun shi shi kuma ya yafi kenan miji in ya ga dama shi ko ce ya yafi waɗansu malamai suka ce waliyi shine ake ce ma au- wato bi yadihi uqdatun nikah shine igiya aure take da hannun shi amma jamhurin malamai sun saba ma wannan fasu ana ganin miji shine yagge aure take da abin ga hannun shi waliyi bai da izinin ya saki sannan kuma waliyi sadaki haƙƙin mace na bai da izinin ya ce ya yafe ko da karama ce haƙƙin ta ne ina fata an fahimce ni wannan shine abin da dai malamai suka tafi akan shi kuma gaskiya cewa miji shine wato biyadihi uqdatun nikah zance wannan ya ya ya karfi don haka in ko miji ya ga dama sai ya ce ya yafe an ɗaura aure sai an ka zo an ka ce ya sake ta kafin a kai sai aka ce to shari'a ta baka rabin sadaki naka na sai ce a'a ai ni tun da ni sake ta kafin ma a kawo ta gidana ni kuɗin ma na yafi duk kayan da kai na yafi shikenan magana ta riga ta kare tun da kai adda abinka Allah ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa wato ku yafe shine an mafi kusa ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala yana daga cikin alamun wato ita in tana jin tsoron Allah ma sai ta yafi mai ko kuma in shi yana jin tsoron Allah sai ya yafi ma wanda duk ya yafe ma wani to ga dukkan alamu yana da alamun jin tsoron Allah subhanahu wataala saboda dukiya mutane suna faɗi ka tashi akan ta wani kan dala biyar ana iya aikin mutumci da shi wani kan dala ashirin sai dai a je kwamsariya ko ba haka ba mutane yanzu game da kuɗi ba su ba su jin kakkautawa ina fata an fahimce ne ba ba zancen a ja da baya dala kawai ko kuɗi ko rai yanzu haka na mutane suke shi yasa kake ganin saboda kuɗi mutane yanzu mu- mu'amala ma sai an dudduba wani bai so shirin kai abokai waɗanda suke talakawa dukiya ce take sawa haka nan mutane yanzu babu abin da suke so illa dukiya shi yasa sha'ir yace ra'aytu an-nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu an-nasu qad malu wa ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man ma indahu dhahabun fa anhu an-nasu qad dhahabu ورأيت الناس قد فاضوا إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فعنه الناس قد فنطوا واتو yace naga mutane kad malu sun karkata ila man indahu malun ga wanda yake na dukiya in dai kana da dukiya to kowa zai so ya karkata zuwa gare ka abotaka ana son ai abotaka da kai makwabtaka ana son ai makwabtaka da kai sahu ana son a ce mutum yana kusa gare ka cikin masallaci ko ba haka ba hira yan majalisar ka ana son a zama to yan majalisa tare da kai ƴaƴanka ana son a aure su ƴaƴa na aure ana son a baka annasu qad malu ila man indahu malun amma wa man ma indahu malun fa anhu annasu qad malu wanda kuma bai da dukiya to mutane sun karkata daga bari ne don ganin suka yi matsala ta zai ja musu yanzu na hina jawo maka matsala hina cewa babu na tukunyar shayi to kaga yanzu 40 za ta hita in an jima yace bai ci tuwo ba sai ka sai mai abinci in an jima kaza to kaga mutane ba su son wannan an gane wannan kenan talaka dai shi ma ba a son shi majalisa sai ba a son a zauna saboda babu su harkoki an gane wannan ko ruwa za a sha karshen ta babu kuɗin galas sai dai a ɗebo cikin randa kaga mutane ba su son wannan an gane wannan ƴaƴan talaka ba a son auren su saboda ana ganin cewa baban su ba zai ba da jari ba an gane wannan domin mutane suna nan suna son masu iya masu kuɗi kawai shi dai ya son in dai mai kuɗi da zai auri iya sai don ya san za a taimaka mai za a bashi kuɗi ya kama jari ko kuma in lokacin zakka za a rinka fiddawa a ce to akwai surki na wani ku hidda mai kaza sai ya amsa waɗannan kuɗin an gane wannan sannan kuma su ma mutanen ba su su ba da ƴaƴansu gidan talakawa amma mai kuɗi ana son a bashi in talaka kake kaje neman aure sai a ce a ba za a baka ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan wanda idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu idan mutun yazo muku kun yarda da addinin shi kun yarda da dabi'o'in shi to ku bashi aure in dai ya nemi aure yace yana son yarku to ga abubuwan da aka ce a duba kun yarda da halayen shi kun yarda da addinin shi su ne abin da aka ce a duba amma yanzu ina ruwan mutane da addini idan ka hi kowa a kai ladan na karce kayi kowa zuwa masallaci to idan dan giya ya zo nema aure na director da wata ma'aikata wallahi ana bashi aure ba baka ba don saboda mi saboda dan giya na da kuɗi ka fahimce ni sai a ce giya ta mu ina romu da giya tun da shi can yake sha kuma kowa cikin kabarin shi za a sashi kai ku bashi aure ba wannan ku ta batune ban cin wahala mini ne a tare da shi a to addini ake yi ma a'a to dama sai irin waɗannan abubuwa sun tashi ake gane zancen addini an ce wanda ya zo idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu to inda kuma mutanen da suka sama duniya gaba ne ba abin mamaki ba ne amma mutanen da ake ganin suna iddi'a'in addini suke su su ne suke yin irin wannan bana cikin yanzu ka iske mutum kana dibin kai kaga gidan addini ka zabura sai ka iske shi addinin bai sha mai kai ba don haka iyata ya son shi ba da ta ga mai hali wai shi tsoron shi ka iyata ta sha wahalar duniya kai kanka ka isa ka tseratar da kanka daga wahalar duniya balle ƴaƴanka kana ka isa ka tseratar da su in Allah ce sai ka sha wahala wallahi sai ka sha ta إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى واتوكو يافي شيني ما في كسا قصورا الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم kada ku mance fifikun da a tsakaninku kenan kada a mance lokacin da an kai nema aure tunda kafin ka sake ta in ma an yanke mata sadaki ko ba a yanke mata sadaki ba wannan lokaci akwai mutunci su da suka baka sun mutunta ka ne karshen ta akwai mutane da dama suna son wannan yarinyar an ka fifita ka akan su sannan su kuma kada su manta in ita za ta yafewa ta wato ta kama ta kama matsayinta ma'ana ta ji tsoron Allah subhanahu wataala ya zamanto ta tsere ma mijinta da takawa an gane wannan wala tansawul fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala basirun mai gani na bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa hafizu ala salawat حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم حافظوا على الصلوات ku kiyaye akan salloli sallah kiyayewa akai kahin lokacin sallah yazo ya zaman to ka shirya amma bai dace ba mutum sai an ce Allahu akbar sannan ka ce kai har lokaci yayi musulmi ya kamata ya sa rezai yanzu tun muna cikin zamanin rebai kana iya cewa hankalinka yanzu yana cikin aiki a'a kowace sallah salloli guda biyar sai ka samu ta daidai lokacinta ina fata an fahimce ni sallah azhar idan kana masallacin da ake yin ta karfe 1 da rabi sai ka sa revei karfe 1 da minti 15 saboda ka samu ka je ka yi dahara ka je ka yi alwala ka zo masallaci ka samu ka yi nafila kafin liban ya zo ina fata an fahimce ni idan idan inda aka yin ta karfe biyu ne kake yin sallah sai ka sa revei na karfe 1 da minti 45 ko da minti 50 ko da minti 40 saboda ka samu ka yi dahara ka yi alwala ka shirya kahin liman ya zo ina fata an fahimce ni amma yanzu kaka a mutane ba ruwansu da lokacin sallah sai an yi kira sallah sannan suka shirya to wani ma saboda yana ganin cewa liman yana bata lokaci wajen sallah to shikenan in an kai kiran sallah sai ya zama ne ya ci gaba da hira tai sai an tadda ikama sai ya zabu da ya je dush in ya je dush sai ya yoda hara ya zo ya alwala tai sai ana sauran raka'a daya sai ya shigo masallaci da liman ya sallame ya huta sai shi tashi pap pap pap pap raka'a hudu ya riga ya kare saboda liman yana bata lokaci shi ko bai so a bata lokaci cikin masallaci an gane wannan to ina ga waɗanda su kuma ba wai zan sallan ma ce gaba ɗaya ba su yi illa hujja su su larabawa ne domin akwai larabawan da ba su yin sallah suna cewa annabi ba larabi ne su ba za su yin sallah ba ina fata an fahimce ni sannan kuma da kasashen mu da ake rudin matasa suka ji ake ai ni Nigerian ne uwata tana sallah ubana shi na sallah to in kai Nigerian ne ubanka yana sallah uwanka ba ta sallah in baka yin sallah shikenan sai a ce ba musulmi wai dan Niger ko bai sallah bai sun kace mai ba musulmi na ba to waye umurni ayi sallah Allah subhanahu wata'ala to idan ka kibin umurnin Allah ko kake son a sanya ka cikin mutanen Allah ina fata an fince ni don haka kasancewa ka Nigerian aikin banza ne ba a zancen wani Nigerian ko balarabe ko kaza a kiyaye ga sallah kiyaye ta kuma a je a nemi abin da zai gyara ta a san abin da yake gyara ta sannan kuma a san abin da yake bata ta ba wai ka zo kai ta duka sallah ba kana yadda ka ga dama domin akwai waɗanda su suna yin sallah amma abin tausayi ba su iya sallar ba zaka iske ba su cika ruku'i sannan zaka iske ba su cika sujada sannan zaka iske fatiha ba su yin ta da kyau bai iya fatiha ba kuma an ce abu na farko wanda za a fara yi ma bawa hisabi da shi na tashin alkiyama shine mi sallah in ta yi kyau za a ce to a dan gyaggyara sauran a ruhu asiri idan ba ta yi kyau ba kuma za a bude kulli kowa ya ga abin da Allah so mutum nawa yanzu ya tsaya ya koyi fatiha tsakanin shi da Allah ya iya karatun da ake yi cikin sallah ya iya tahiyya da kyau ya san abin da ake faɗa cikin sallah mutum nawa ne fatiha iyaka mutum bugewa na shi kai wani ma bai bayar da aji fatiha ta hatta da cikin limamai waɗansu in an kasa su limanci sun san musu iya ba da ka ja ce alhamdulillah to babu abin da zaka sake ji cikin karatu ne sai dai wala dallin mutane su ce amin bayyana shi kenan suka je yana ta gunguni shi ko wani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar khalas wai wannan sallah ce sallah ce ko ko wasa a'a kiyayewa akan sallah yana buƙatar kiyayewa kan lokacinta kuma a kiyaye kan iliminta a santa yadda za a gyara ta sannan kuma a yi ƙoƙari a yi ta cikin nutsuwa ruku'i ka yi shi daidai sujada ka yi ta daidai kuma kowace a yi ta cikin lokacin da ba wai a haɗe salloli ba wanda mafi yawancin mutane waɗanda duniya ta sha musu kai masu shago masu sana'a masu aiki service da masu kuɗi salloli sai lokacin da suka ga dama suke yin su azhar da la'asar in shi bale su yan siyasa su wannan a hitar da zancen su in an ka tashi taron siyasa ana yin yini guda ba a yin sallah to ba wai ma mai taron siyasan ba addaban mamaki a'a wanda ya ji ana kiran sallah shugaban fartin shi zai biyo ya ce ba zai je masallaci ba sai shugaban fartin shi ya biyo ya gaishe shi kuma in shugaban fartin shi ya biyo ya daga mai hannu shi bai ma san shi ba a duniya balle ma a lahira mutane su tsaya sai sun yi kallon shugaban fartin su ya wuce an gane wannan ya tsaya cikin rana awa uku yana jiran shugaban farti ne ya biyo daga mai hannu amma bai san shi ba fa amma liman da ya yi sallar azuhar raka'a wato raka'a hudu minti goma ana sallamewa sai ka ji tsuki ya fara tashi tun daga bayan masallaci wace irin sallata wannan ka zo ka bata wa mutane lokaci sallah minti goma amma shina iya yin tsaye minti ashirin minti talatin awa guda shina jiran dan siyasa ya biro ya daga mai hadu cikin rana an gane wannan haɗe salloli guda biyar guda hudu da mai yin sallah yau ya bari gobe ya bari wannan duk baya cikin kiyayewa daga sallah kiyaye sallah shine a yi ta kowace lokacin da an ka ce a yi ta a yi ta hafizu ala salawat ku kiyaye akan sallolinku was salatil wusta da kuma sallah ta tsakiya malamai su yi sabani akan wace sallah ce ta tsakiya maganganu guda biyar wasu suka ce azhar ce ita ce salatul wusta wasu suka ce la'asar ce wasu malamai suka ce maghriba wasu suka ce isha wasu suka ce subahin amma zance guda biyu sune sun kai shahara cewa sallar subahin ne ko kuma sallar la'asar ce ina fata an fahimce ne waɗannan sune zance guda biyu waɗanda sun kai shahara amma dai waɗansu malamai sun ce azhar ce sun ce kuma magriba ce wasu kuma sun ce wato isha'i ce an gane wannan amma waɗansu malamai zance asar sun yi cewa ko dai ta zamanto sallar la'asar ko kuma ta zamanto sallar subahin wanda jamhurin waɗansu ma suna ta cewa dai sallar la'asar ce an gane wannan me yasa Allah subhanahu wataala ya koye ta yace as-salatu al-wusta saboda in an ka ce abu yana da falala yana da daraja to mutane za su bi za su shiga limanai an gane wannan ko ba haka nan bane yanzu dajin can na ina ne da an kace ana samun zinariya mutane sun san ko ina ne ake samun ta ba a sani ba sai a ce to ku gina wannan nan saboda zinariya tana da daraja kaga za a yi gina za a yi gina a gani ko za a cin mata in ba a samu ba za a tuma a koma can to sallan nan salatul wusta in an kace ita ce sallah kaza mutane suka san tana da falala sai zaman to za su fata muhimmanci su bar sauran sallolin an gane wannan amma kawai sai a bar ku ku yi ta mai datta ku yi ta neman ta ku yi ta neman ta ba a sani ba ko za ku same ta ko ba za ku same ta ba in ka san wasu ce azhar ta to mukaddarta an ce tsakanin la'asar da subahin kaga mutanen da suke neman falala in ta kasance sallar subahin ta ana da aiki ko ba haka nan bane domin dama daman mu sa'amu wata ramadan ana samun sallar asuba ko ba haka nan bane radda aka ce ma an ga wata to gobe in ka zo sahun harko sai ka iske da liman mutum biyar na ko mutum uku su za a yi sallar subahin da su an gane wannan saboda suna bauta ma Allah a cikin watan ramadan Allah shi da adda watan ramadan to amma ba mu sani ba watan shawwal ko ba na Allah bane ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ya boye ambatunta saboda abu in yana da kyau in ba a san inda yake ba za a neme shi kowa sai ya je wajen nima amma da an san shi kawai shikenan sai a je a nemo shi sauran sai a bar su shi yasa Allah ya boye ta wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah subhanahu wataala kuna masu khushu'i kuna masu kankan da kai in an ka zo wajen sallah ana son ai kankan da kai kada mutum ya zo masallaci yana daga kai ne ka san wani in shigo cikin masallaci shi ganin shi kai yahi kowa shi yasa ka ganin waɗansu masu kuɗi suka gina masallaci sai su hidda wuri nasu sai a aza mai tafin shi ko babu shi nan bai zo sallah ba babu mai hawa tafi ne yi sallah sannan kuma shi na yake ba da izinin a yi sallah in ya zo a yi sallah karfe biyu biyu na za a yi sallah in bai zo ba to in karfe biyu da goma ya zo da minti goma to kuma biyu biyu da minti goma za a tara sallah in ya zo biyu da rabi biyu da rabi za a tara sallah shi dai shi na muharrikin lissara shi yasa shi liman yana nan kamar matsayin direba ne direba in mai gida ce mai ga inda za a yi ga lokacin da za a tafiya ga lokacin da za a tafiya to sallah an tsaye da lokaci an ce karfe biyu ko an ce karfe ɗaya da rabi to in karfe ɗaya da rabi alhaji ya zo to za a tada sallah inda minti talatin da biyar ya zo za a tada sallah kaga mutane su sai su yi mamaki an kasa gane wani lokaci ne ake tada sallah an gane wannan saboda bi saboda in mai gida ya zo daidai lokaci za a yi sallah daidai lokaci in ya ƙara minti biyar a ƙara minti biyar in ya ƙara minti goma a ƙara minti goma in ya ƙara minti talatin a ƙara minti talatin kaga ba sallah ce ta Allah ake yi ba sallah ce ta Alhaji ake yi shi ko malam ba Allah yake tsoro ba Alhaji yake tsoro saboda Alhaji ya gina masallaci ko ko Alhaji yake taimaka mai buhun nan shinkafa wanda ake turawa duk wata in yayi sake ya tsara sallah Alhaji bai zo ba ya san babu buhun shinkafa nan kaga magana ta kare dole sai ya bi shi yadda yake so an gane wannan don haka dai haramun ne mutum zo cikin masallaci na shine wani duk kowa bawan Allah ne in an zo masallaci za a tsayu babu wani mutum zo shina nuna girma shina kamba maka ne ana tadda ikama kaga wani shina juya waya ne shina nuna cewa wai ya ci ya koshi ko ko yana cewa sai an buda mai kaga wani sai ya tura nan ya tura nan ya turi mutane fa in khiftum farijalan aw rukbana fa in khiftum idan wato kuka shiga cikin halin tsoro an gane ni to farijalan kuna iya ku yi sallah kuna tsaye kuna tafiya an gane ni saboda wani lokaci tsoro zai iya kamawa tsoro zai iya kamawa don yaƙi ko ko tsoro zai iya kamawa kana cikin duhu kana tsoron yan hushi su faɗo ma to kana iya kai sallar ka kana tafiya abin da ya saura in kana iya ruku'i ka ruku'i in baka iya kawai sai ka rinka wato imai abin da ake cewa imai sanya alama Allahu akbar shine wato kai kabbara kai karatu ka ce Allahu akbar kai ruku'i kana nan zaman ka ko kana nan kana cigaba da tafiya wato kamar yadda ake sallah ta yaki kenan in ba a samu damar yin ruku'in ba da sujada kawai sai a kaddara su cikin zuciya an gane wannan farijalan aw rukbanan ko ko kuna akan abin hawa misali kana akan doki ko kana akan raƙumi ko kuma yanzu irin zamanin mu wuce kana cikin rimbo ko abin da ya kama da haka an gane wannan an lokacin sallar asuba yayi an ce direba ya tsaya ya ki tsayawa kai kana da alwala to ya zaka yi a ba zaka bar lokacin sallah ya wuce ba daga nan zaune zaka yin kabbara kai sallarka an gane wannan ba a cewa sai ka kai gari kaza saboda direba bai tsaya ba in akwai tsoro ko ko wani uzuri ya zo uzuri ko direba ce bai tsayawa ana cikin mota direban nan yana jaye da mutum 70 ko 60 ya ce shi bai tsaya bai tsayawa an yi an yi yakiya to in kun rinjaye shi direban ya sauka ayi sallah in yace ba zai sauka ba to kai sai kai kokari kana da alwallaka sai kai kabbara ka tada ikama kai kadai in akwai na kusa gare ka yi bika ku yi sallah tare ko kuma in babu wani kusa gare ka sai kai kabbara ka Allahu akbar ka karanta Fatiha kai imai shine ka nuna cewa kamar kai ku'i ka nuna cewa kamar kai sujada ka dan duko ka dan ka dan taso ka dan duko ka dan ka dan taso haka yi sallar ka gaba daya wato zaman tahiya da sauran abubuwa da ba za ka yi ba ba za ka iya zauna ba sai kai ishara shikenan ya isa sallar ka ta kare wannan yana nuna cewa sallah tana da muhimmanci ga musulmi ashe mutane su dibi yadda Allah subhanahu wataala hatta a cikin hali na tsoro Allah bai dauke mu mutane sallah ba an gane wannan to ina ga mutanenmu da suna ci suna koshi suna jan ana kiran sallah sannan suna koma suna ci gaba da baccin su ina mutumin da yake kallon ƴaƴa nai sun balaga mata da maza yana kallon su ba su yin sallah yana cewa lokacin su bai yi ba ina fata an fahimce ni ina wanda ake kiran sallah yana cikin service yana ji amma bai hituwa sallah a zuhur saboda akwai zahi wai jiran yake yi sai an kare sannan ya je gida ne ya hada a zuhur da la'asar ina mai kuɗin daga cewa in ya kwanta daga azahar in ya kwanta kada a tada shi sallar la'asar ko ko ce ma mata sai treasure nake kwantawa kada ai saki duk wanda ya zo a tada ni sai lokacin da na tashi dan haka tun treasure in ya kwanta ba a tada shi sai 18 tayar 18 tayar in ya tashi wannan lokaci yake yin azhur wannan lokaci yake yin la'asar babu wanda ya sai tada shi lokacin sallah amma alhali ga Allah ya farlanta wa mutane sallah har lokacin da suke a cikin hali na tsoro fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin hali na tsoro ko kuma za a kaddara bayan hali na tsoro lalura domin tsoron lalura ne kenan duk wani hali wanda zai iya hana kai sallah misali ka samu kanka cikin wani hali kana cikin jirgin sama misali kaga jirgin sama akwai jiragen sama wadanda akwai masallacin ne a cikin su kamar Saudiya yanzu idan za a kera musu jirgi sai su ce sai an kera musu wurin da mutane za su yi sallah akwai jirage na Saudiya wadanda akwai wurin sallah za a lokacin sallah zaka je kai sallah to amma yanzu misali irin su Air France ba ruwan su da zancen wani masallaci ina fata an fahimci kinan daga nan zaure larura ce ta kama kace kai sallah kai in wannan lokaci ya kama fa idza amintum idan kuka samu aminci fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ku ambaci Allah kamar yadda ya sanar da ku ko ko dan saboda ya sanar da ku abinda kun ka kasance ba ku sani ba kenan lokacin da aminci ya dawo zaman lafiya ya dawo to shikenan babu wata matsala yadda ka saba yin sallah haka zaka yinta da ruku'inta da sujadarta haka zaka cika ta gaba daya rubutowa ake yi ba mu son ana gabatar da tambayoyi kai tsaye masu tambayoyi muna son su rinka rubutowa tambayoyinsu saboda idan aka bada dama yanzu nan kowa yana iya yana da tambaya an fahimce ni amma in kana da tambaya sai ka rubuto sai ka kawo ta wannan tambayar ta ka insha Allah in mun karanta sai mu bada amsa haka mun ka ga ma yan uwa an gane wannan kenan idan an ka samu aminci sai a dawo a yi sallah irin yadda an ka kasance ana yin ta da ruku'inta da sujadarta shi yasa kuke ganin cewa duk mutumin da kaga yana wasa da sallah to ka binciki imani ne alamun imani ne mutum ya kasance yana kula da sallah kowane lokaci akwai mai shagon da da an kira sallah to magana ta kare ba yadda za a yi ko cinikin miliyar guda zai yi wallahi ya liƙe dan taksi da an kira sallah sai ya burki ya je ya yi alwala ya yi sallah bai cewa sai na je nan sai na je nan sai na je nan domin shedan bai taba kawo kiliyan ba da na kasuwanci da na miye wallahi sai lokacin sallah yayi ina fata an fahimce ni ƴan shi'a sun yi banna domin suna cewa yin sallah ta farilla ba wajibi bane sun ka ce mahadi bai bayyana ba tunda ko mahadi bai bayyana ba sallah ta subahin da ta azhar da ta la'asar da ta magriba da ta isha'i in ka ga dama ka yi ta jam'i to in ba ga dama kuma shikenan kawai lokacin da ka ga dama ka yi sallah su a wajen su yin jam'i ba wajibi bane saboda mi saboda mahadi bai bayyana ba ga ku Allah subhanahu wataala cewa har cikin halin tsoro sai an yi sallah ina fata an fahimce ni fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ku ambaci Allah dan saboda Allah ya sanar da ku abinda ba ku sani ba dan haka dai zikiri kuma ba wai kawai zikiri ba malamai suka ce wannan am ne ambaton Allah da ake cewa a ambaci Allah ba wai sai zikiri ba kawai irin wanga zikiri wanda mun ka sani mutum yace astaghfirullah ko subhanallah a'a sallah ma zikiri ce karatun alqur'ani zikiri ne dukkan su su shiga cikin zikirin Allah والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم نعم والذين يتوفون منكم وأن دعك karɓi rayukansu daga cikinku su yi yutawaffauna ko ko a ce waɗanda suka mutu daga cikinku wa ya zaruna azwajan sannan suka bar mata ko kuma mata ko kuma mata guda nan an ce mata saboda in an ce mata daga hudu uku wato biyu duk hukuncin su guda ballantana guda kenan fa in kharaj wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli kenan wasiya wanda aka yi gare su cewa za su zama na tsawon shekara guda ghaira ikhrajin ba tare da an fitar da su daga cikin gidajen su ba a wancan lokaci farkon musulunci mace shekara guda take tana idda an gane wannan idan mijinta ya mutu za ta zauna shekara daya in ta yi shekara daya sannan ta fita daga cikin idda amma ayar da ta gabata ita ta shafe wannan aya wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra an gane wannan kenan ayar da ta gabata tace za su zama wata hudu da kwana goma sai malamai suka ce duk da yake waccan ta farko ita ta riga ya gabata alhali ita ya kamata ta zo daga baya domin ta shafe hukuncinta sai suka ce a'a alqur'ani ba wai an rubu lokacin da aka tsara shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar bayan ya sabka ba wai dole ayat da ta rige sabka ba ita za a rubuta cikin alqur'ani a'a ta yi wata ta sabka daga baya a sa ta gaban wanda ta sabka gare ta sai wannan ta zamanto baya an gane wannan wannan sai ya zamanto idda za ta zamanto shekara wato wata hudu da kwana goma wannan aya kuma da take shekara guda wannan aya ta yi nasu hudinka duk da yake waɗansu malamai suna ganin a'a su sun ce wata hudu da kwana goma shi ne a matsayin wajibi amma in ta zamna a matsayin shekara guda ya zamanto mustahabbi don su yi aljama'u bainal ayat amma jamhurin malamai sun tayi cewa a'a wata hudu da kwana goma shi ne hukuncin da zo ake ake da shi an gane wannan ghaira ikhrajin ba tare da an fitar da su ba ba za a fitar da mata daga cikin gidan mijinta ba lokacin da mijinta mutu za a yi hakuri idan kuma gidan haya ne kuɗin haya sun ka kare to ana buƙatar mai haya in dai akwai hali yayi hakuri dan wannan dan lokaci kaɗan wanda mace za ta yi na wata ɗaya ko wata biyu wanda mijinta bai biya ba sai kai hankuri domin musulunci ne an gane wannan wannan shine ukuwal islamiyya amma mai haya da miji ya mutu ya san dai to wannan watan yalla an biya ko ba a biya ba wata wanda zai zo sai ce to ku kwashe kayan kuɗi ba iya hankuri dan ina son a bani gidana in sa in haya sabbi da zai yi hakuri da ya fi saboda kai kanka ta yi baka san halin da yarka za ta shiga wani wuri ba ko ko kai baka san halin da za ka shiga wani wuri ba ina fata an fahimce ni tana yiwa ka ba da yarka aure wata ƙasa sai mijinta ya mutu to shi ma mai gidan sai ce a to shi ma a fitar da ita ta yi nan kana da dukiya amma kan baka da gida ina fata an fahimce ni shi kuma mai gidan shi ma ba zai tausayi ba ce a musamman kasashen gwarawa kin nan babu zancen imani fa in dai an kace maka haya ta tun ranar 25 in baka biya ba zaka mai gida ce maka ita ka bashi gidan shi su can babu zancen kace musu su yi hakuri ko Allah ko ban samu ba an gane wannan fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna wato fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf idan su suka fita da kansu mata ita ta tayi niyya ta ga ta ba za ta zauna ba ina fata an fahimce ni ko ko ta ga can akwai matsala ko da mai gidan ya ba su gidan ba su da wanda zai kula da su saboda akwai kasashen da in baka da mai kula da kai ka shiga cikin matsala sai ta ga ba ta iya zama ta ce za ta fita kanta to wannan kuma ba lahi bane ina fata an fahimce ni fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf babu laifi gare ku ga abin da sun ka aikata gare a kansu wato wanda yake shari'a ta yarda da shi bayan wato sun hita daga cikin idda kenan bayan shekara daya za tana da damar da za ta yin kawa za ta yi kaza za ta yi kaza duk da yake wancan aya ta zo ta ce wata hudu da kwana goma kenan yanzu daga wata hudu da kwana goma mace sai a ba da izini waɗanda suke son su zo su aure ta su zo su aure ta wallahu azizun hakim Allah subhanahu wataala azizun mabuwayina sannan kuma hakimun Allah subhanahu wataala gwanina walil mutallaqat وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون نعم وللمطلقات ماتا وأن دعك سكي سنة متاع وتتيروا ko jiyar da su daɗi kamar da muka yi bayani bil ma'rufi wato ta hanyar da shari'a ta yi umarni ko da kyautatawa haqqan 'alal muttaqin haqqi ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to wannan wato kamar tamattu inda ake cewa a jiyar da mace daɗi malamai sun yi sabani akan shi shin wai wajibi ne ko ko mustahabbi ne ko ko waɗansu wajibi ne akan su waɗansu ba wajibi ne akan su a gare su imamu malik rahimahullah yake cewa ba wajibi bane yace shi abin da ya dauka wato kyautatawa mustahabbi na domin Allah yake haqqan 'alal muhsinin haqqan 'alal muttaqin haƙi ne ga masu kyautatawa haƙi ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala yace amma da haƙi ne akan kowa wajibi ne da Allah yace haqqan 'alal muslimina haƙi ne akan musulmi to kaga ko an ce musulmi kowa da kowa ya shigo ciki ina fata an fahimce ni duk da yake cewa haqqan alal muttaqina kwadai ta suwa ne Allah yake yi haƙƙi ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala domin ko da an farlanta maka abu in baka jin tsoron Allah ba za ka yi shi ba an gane amma Imam Al-Hasan Al-Basri shi yana ganin cewa wajibi ne Hasan Al-Basri ɗaya daga cikin tabi'in yana ganin cewa wajibi ne ga dukkan mutumin da ya saki mace ya jiyar da ita daɗi to jiyar da ita daɗi ya bata abin da ya kamata wanda mun ka ce gwargwadon haji Allah ya ce alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu wannan kuma sai in an yi rabuwa ta mutunci domin in ba a yi rabuwa ta mutunci ba zan ce a bada wannan kyautata bai kota so ba ko ba haka ba amma jamhurin malamai suka ce a'a matar da aka saka wadda ba a yanke ma sadaki ba ita wajibi ne akan ta an gane wannan wadda mutum ya aure ta ba a yanke mata sadaki ba ba ta da sadaki sannan kuma bai shiga da ita ba to wannan wajibi ne amma sauran mata ba wajibi bane akan su kenan sai zaman to kyautatawa kaga su sun shiga tsakatsakiya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin allati kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun haka ne Allah subhanahu wata'ala yake muku bayanin ayoyin shi saboda ku hankalta saboda ku kasance masu hankali domin ba yadda za a yi a samu hankali cikakke sai ana bin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum yake ganin ya wayi duk yadda mutum mutum yake ganin ya san duniya ya yi yawon duniya shina da experience ya zo turai ya zo kasashen larabawa ya yawaci duniya bai da cikakken hankali sai ya gane abin da Allah ce sai ya gane abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk yadda an ka aihe ka yamai ko an ka aihe ka New York ko an ka aihe ka Abuja to kai ba wayayye bane in baka san addini ba domin ka san mutane sun ka tashi sai su ce dan kauye shine mutumin da ba a yawa cikin yamai ba ko ba haka ba dan birni shine wanda an ka yawa cikin yamai wannan kuskure na mutumin da yake sallah an gane ni yake kiyaye dokokin Allah ko da ƙauye yake shine a birni amma wanda an ka aihuwa ya mai bai sallah bai damu da addini ba wannan ba ƙauye ne ina fatan an fahimci ne amma a mizani na shari'a in za mu ɗauka a mizani na shari'a domin su mutane abinda sun ka ɗauka waye mutumin da ya iya faransai mutumin da ya iya angle mutumin da ya isa costume mutumin da ya isa cravat mutumin da ya waye shike cikin ya mai ya san mutane wannan shine wayayye ina fata amince ni a'a a shari'a mutumin da ya waye shine mutumin da yake da aqida kyakkyawa mutumin da yake kiyaye sallah mutumin da in yana da hali ya bada zakka wanda kuma in Allah ya bashi dukiya ya je ya aikin haji yana taimakawa yana wato taimakama addini yana sanya dukiya ta cikin aikin Allah sannan yana kokarin ya tarbiyantar da ƴaƴan shi akan tarbiyya ta addinin musulunci wannan shine waye ko da ko kauye yake ina fata amince ni mu a wajen mu fa da zaran mutum kaga bai san addini ba wallahi ba kauye da shin a nan mutane ya kamata su muka su tambaya shin mutumin da yake yana da profesora ko doktora yana karanta suwa a university ta abdulmumuni ko a wata university ta duniya amma bai iya fatiha ba shi na awaye ko ko mutumin da ya iya sallah ya karanta fatiha wani ne waye kai yanzu kana ganin mutumin da bai iya fatiha ba shine waye har kana ganin wannan mutumin wani wani mutum da wanda zaka kimanta ina fata an fahimce ni mutanen da an da kima gaban idanun mutane masu doktora suna karanta su a sauran university da sauran institution amma in kace shi karanta alhamdu ba zai iyawa ba yaro dan shekara bakwai ga munan yanzu wani yaro da aka zo musabaka wannan shekara da ke in yayi shekara takwas amma musabaka shiga ta izib goma sha biyar yaro dan karami sai sai an taimaka a gashi saman kujera waɗanda suke mutaba'a ta musabaka suke kallon musabaka wanda muke yi ta kanal tura idan suka duba cikin kwanakin baya wani yaro ya zo yayi bai wuce shekara takwas ba zuwa goma cikin yayi tara zuwa goma sai an taimaka sana a ɗauka azashi saman kujera amma kuma ta izib goma sha biyar yayi an an fahimci wannan da kyau don haka kullum in muna so mu ci gaba wallahi sai mun gane mutumin da bai san addini ba ba wata kima ce gare shi ba mutumin da ya san addini shine mutumin da awaye mu a wajen mu shi yasa kullun idan kafirai suka yi suka ga masu imani ta Allah ya bayar musu wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun suna awawaye su rubusan addini ba amma suna ganin wai wanda ya rike addini ya barge mu ya kaza shine abba kauye an gane ni amma wanda yake shashanci yake zina yake cata yake zuwa ya baci uwayen mutane ya saci dukiyar mutane ya gaya ma mutane ƙarya to wannan shine waye auden su shi yasa in baka iya ƙarya ba cikin birni to kai ba waye bane ina fata an fahimce ni yanzu in mutum ya zo ya magana ya faɗi gaskiya sai a ce kai ba kauye na wai menene menene wayewa ka iya ƙarya ka san zaka iya gaya ma wannan ƙarya ka gaya ma wannan ƙarya ka gaya ma wannan ƙarya ka gaya ma wannan ƙarya ka dauki ka sa sutura ka je gidan su wannan budurwa ka ce mata babu wanda kake so duniya sai ita ka je kai ma wannan ƙarya ka ce kuna da kaza ka ce ma wannan salula tai kullu in ya dauka ko wace shi ya kai budurwa 60 ko wace ce mata kai babu wanda kake so irin ta to wannan shine wayayi na duniya alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم baka dubi al'amarin waɗanda suka fita daga cikin gidajensu ba wahum ulufun alhali suna wato wato suna haɗe asalin al'ilfu da larabci tana zakuwa da ma'ana ta haɗe ko kuma al'ilf yana nufin soyayya masoyi ana kira ne al'ilf ma'ana suna masoyan juna ko kuma suna jama'a wanda suke suna tare da juna ko kuma wahum ulufun waɗansu malamai suka ce suna wato dubaye jam'i ne na al'alf sai zamanto dubun dubatar mutane mutane ne masu yawa hazara mauti suka bar gidajensu don jin tsoron mutuwa faƙala lahumullahu mutu sun ahyahum sai Allah ce musu mutu ku mutu wannan shine ake ce ma al'amrul kauni wato idan ubangiji yayi umarni na kauni kai tsaye na yake kasancewa mutu ku mutu kawai sai suka mutu an gane wannan thumma ahyahum sannan Allah subhanahu wataala ya rayar da su wannan yake nuna cewa ashe wato idan Allah subhanahu wataala yayi niyyar kaddarta abu dubara kada wayonka ba za su iya ketar da kai daga wannan ba an gane wannan shi yasa duk shugaban kasar duniya babu wani shugaban kasa na duniya wanda an ka taɓa ma kudita yana son a mai kudita ko akwai amma sai ya ɗauki matakai duk matakin da kaka so a ɗauka sai an ɗauka in mallamai na a ba su kuɗi a ce su yi roƙon Allah su jaya tun da abin da za a yi ko ba haka ba in boka yana a ba su kuɗi a ce su je su sai babbakun karnai da babbakun shanu su yanka a je a buga ƙwarya ko ba haka nan bane idan sojoji ne a game kai da manya-manyan general a ba su kuɗi saboda su kare mulki an gane ni a jan sekre a basu kuɗi saboda su rinka shiga cikin tsatsaggen mutane suna jan abin da ake faɗa ko ba haka nan bane a zo kusu kuma mutane a basu kuɗi a yi musu ƙarya a ce lamurra suna tafiya da kyau a yi kaza a yi kaza duk matakin da ake ɗauka a ɗauka a samu manya-manyan na'urori waɗanda suke satan magana abin da mutane suke faɗa don mi don dai ka ai mai kudita ana nan ana nan cak sai ka ji an ce ai an kame shi ya shiga hannu duk matakan da ya dauka saboda Allah ya kaddarci wanda abin siyasa ne siyasa ne to amma su sun yi ta hazara al-maut don su yi gudun mutuwa sai Allah ce fa qala lahumullahu mutu to ku mutu a ce ne mu mutu in gani dan haka duk maganin da ka sha duk doktor kin da gare ka na duniya wallahi sai ka mutu in kana so ko ka samu doktor America da France da ina da ina da Dubai duka ko ina su mutu suna duba ka da lokacin mutuwa ya Allah ce a dauko ka wallahi zuwa zakai wannan yana nuna cewa asbabu ba su da amfani sai lokacin da wato kaddara ba ta zo ba amma wannan ba shi zai nuna cewa ba kuma kada ka yi aiki da abin da Allah ya umarce ka a'a in Allah ya ce ka aikata abu to ka aikata amma kada ka sa tsammanin dubara kace za ta fitar da kai an gane daukan likita ya duba lafiyarka yana da kyau domin zaka iya shan magani ka samu lafiya ko ba haka ba in Allah ya so amma kuma kada ka sa tsammanin likitan ka ne ya baka lafiya ko ko maganin da ka sha shine ya baka lafiya ko ko wannan shine zai hana ka mutuwa wannan ba zai hana ka mutuwa ba inna Allah lazu fadlin ala nas haqiqa Allah mai yawan falala ne ga mutane walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai da yawan mutane ba sa gode ma Allah subhanahu wataala waɗannan sune malamai suka ce kissoshi guda biyar waɗanda alqur'ani ya kawo wato suratul baqara ta kawo bayani guda biyar na nuna cewa Allah ya ya rayar da waɗansu waɗanda suka mutu dalili ne kiyasi ne wanda za a tayar da mutane da tashin alkiyama wannan yana daga cikin misallan inna alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum misali na biyu akwai na bani isra'ila Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan kuma annabi ibrahim shi ma Allah ya gwada mai wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allah azizun hakim misali na hudu kuma shine na wannan bawan Allah wanda wurin suna cewa uzairu amma duk da sunan shi bai tabbata ba cikin nafsi aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير misali na biyar shine wancan mutumin wanda dan uwan shi ya kashe shi Allah subhanahu wataala ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun wadanga misallai ne guda biyar sun zo kissoshi ne Allah ke basuwa tun da nan duniya an rayar da waɗansu abubuwa ko an rayar da waɗansu mutane kafin ranar tashin alkiyama kenan ko tunda Allah ya gwada mana tun da nan duniya ya kashe waɗansu mutane ya rayar da su kenan ko dalili ne za a tayar da mutane ranar tashin alkiyama an gane wannan sai dai da yawan mutane ba su gode mana imomin Allah balma yadda suke yi shine su yi ma Allah godiyan mai shine abinda Allah subhanahu wataala ba su su saba ma Allah da shi Allah ya baka dukiya marmakon ka taimaka ma addinin Allah ka dawo kaina kake taimaka ma waɗanda suke yi ma addini karan tsaye Allah ya tsare mu wa qatilu fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah sami'un alim من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله كوياكي دون أوككد كلمة الله سبحانه وتعالى دون أوككد الدين الله سبحانه وتعالى kaga waɗancan da sun kai gudun mutuwa sun sa tsammanin gudun mutuwa shi ne za su rayu alhali ba haka nan bane a'a ku yi yaƙi don tsaukakar da kalma Allah cikin shi ne rayuwar ku take in ma kai an kashe ka ka wahala to ɗanka zai rayu amma in ba ku te kuka yi jihadi ba in kafirai suka zo suka karɓi ƙasashen ku da kai da ɗanka sai ku yi mutuwa tsaye shine kuna rayuwa a ba matsayin bayi kuke ko ba haka ba amma da za ku yi yaƙi sai zamanto akwai rayuwa waɗansu za su rayu waɗansu za su mutu waɗannan da suka mutu su kansu ba su mutu ba domin duk wanda ya mutu a cikin hanya Allah bai mutu ba wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun da haka a cikin jihadi babu mutuwa in kana nan duniya za ku samu rayuwa mai kyau don ku tsaya ku ɗaukakar da addinin ku ko ba haka ba idan kuma an kashe ka kenan baka mutu ba kana can aljanna an gane wannan kenan waɗanda suka yi gudun mutuwa gudun mutuwa da suka yi sun je sun fada mutuwa sun fada ma mutuwa amma waɗannan da Allah ya ce su je su yaki kuma idan aka je aka yaki ba kashe ku za a yi gaba ɗaya ba wanda Allah ya nufi ya dawo sai ya dawo kenan dai a takaice rayuwa tana ga hannun Allah subhanahu wataala an gane wannan shi yasa waɗanda suka ce ma ƴan uwansu kada su je wajen yaƙi don kar su mutu sai Allah ce kada ku kasance wannan ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu ma ta'maluna basir sannan waɗansu Allah ce alladina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al mauta in kuntum sadiqin allati aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada mutuwa ba ya tsire mata an gane wannan kenan aje ayi yaki don daukakar da kalimar Allah wa'lamu kusancewa annallaha Allah subhanahu wata'ala sami'un mai jina Allah yana jin komai kuma daga cikin abubuwan da Allah yake ji da abubuwan da ake faɗa da abubuwan da masu kullawa suke kullawa Allah yana jin abin da suke kullawa duk wata majalisa wadda akwai a duniya ko kasashen musulmi ko kasashen kafirai ko ta 'yan siyasa ko ta talakawa ko ta masu kuɗi ko ta masu taimaka ma addini ko ta waɗanda ba su taimaka ma addini Allah ya san abin da ake yi duk abin da ake kullawa Allah ya sanar da shi in ka shirya alkhairi Allah ya sani in sharri ne ka shirya Allah ya sani sannan alimun Allah masani na gani yoyinku wanda ga son ya je yayi kaza Allah ya san ko me yake son ya je yayi wanda yake son ya tashi minwi ya taimaka makabarta Allah ya sa abin da yake son ya je ya aikata wanda yake son da subahin ya fita ya bar gida ne Allah ya sa abin da yake son ya aikata wanda yake son ya kashe wani Allah ya sa abin da yake son ya aikata wanda yake son Allah ya bashi dukiya bai da dukiya ya taimaka ma addini Allah ya sa abin da a cikin zuciya ta yi man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana Allah yana kira wannan shine ake cewa uslubut tashwiq ana kwadaitar da kai ana kiranka amma ana kwadaitar da kai man zallabi yuqridu Allah wani na zai ba Allah Allah ramce qardan hasana wani kirancen nan kyakkyawa domin jihadi yana daga cikin abubuwan da suke bukatar dukiya duk aiki na addini babu abin da bai bukatar dukiya ƙarya ne mutane suke su ce malamai sun dami mutane da a taimaka malamai ba sun ka ce a taimaka ba Allah subhanahu wataala ce a taimaka in ko kana son ayoyi ga sunan wa mimma razaqnahum yunfiquna ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humudh zalimun ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin malamai ba su ne sun kace a sa dukiya cikin aikin addini ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aiki tuna addini cewa akai mutane su taimaka kuma ko yanzu sai an ce muku ku taimaka wannan dukiyar da za ku basuwa wanda yake son Allah da gaskiya nan za a gane wanda kuma bai son Allah da gaskiya nan za a gane domin dukiya in ka hisonta da Allah sai ka ki taimaka ma addinin Allah in kuma ka hison Allah da addinin Allah da dukiya to sai ka bada dukiya man zallabi yuqridu Allah kaga tunda Allah ya ce ai jihadi sai ce wazi ba Allah ramce a sa dukiya cikin jihadi jihadin nan kuma mun ce ba sai an je an zancan makamai ba a'a gina makaranta cikin jihadi yake taimakon ƴaƴan musulmi cikin jihadi shike waje ba Allah ramce rance kyakkyawa qardan hasana malaman lugha suka ce nan alqur'ani ya canza wato yuqridu fi'li ne ruba'i asalin shi aqrada yuqridu masdarkin shi iqradan marmakon a ce man zallabi yuqridu Allah iqradan hasana sai an ka ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana saboda yuqridu zai ba Allah ramce iqradan ramce amma nan sai Allah ce qardan rance wanda yake hasanan kyakkyawa ba kowane irin ramce Allah yake so a bashi ba an gane wannan kuma da Allah ya ce a bashi ramce ba dan Allah yana talaka bane a'a domin yahudawa da an ka ce a kawo fi sabilillah a taimaka sai suka ce to wani irin Allah na wannan suka ce to Allah nan talaka ne Allah ce laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ina fata mun ce da an ka ce a ba Allah ramce ba wai don Allah yana da bukatuwa ba Allah bai bukata komai gare ku amma in kai yi ka basuwa Allah yana nuhin ka taimaka ma bayan shi shine ramcin da zaka ba Allah in ka zo ranar tashi alƙiyama kai ko ka samu ninkin ba ninkin fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai Allah ya lumka mishi linki mai yawa ninkin ba ninkin in ka ba da ɗaya Allah ya baka ɗari bakwai kuma Allah yana nillinka ma fiye da ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم zuwa ɗari bakwai kai Allah ce Allah yana lullumka ba in ka ba da dala guda to Allah na lullumka ta kai dala ɗari bakwai in an ka kalli niyyarka an ka kalli kuma dalilin da yasa ka yi da kuma inda ka ba da ta da kuma kyakkyawan niyyarka da kuma wanda ka yi ma an gane wannan domin sadaka tana samun karuwa cikin halin da kake ciki da wanda ka yi ma da kuma inda ka sata an gane ni mutumin da yabba almajiri dala biyar don ya ci abinci ko dala goma ba ɗaya yake da wanda yabba bai yabba abokin shi dala biyar ba dala goma in ka ba almajiri ya ci abinci ta dala goma da zaka ba abokinka me yasa saboda wannan bai da kuɗin da zai cin abinci wannan kuma dama ta yi abokinka ne fiya wata ne yake son ya sha ko ko yana son ma ya samu fiya wata ne karshen sai dan zuba ga kai ne dan ji sanyi sanyi kaga wannan koyin wa yake ji to da wanda ya ji sanyi ga kai ne da wanda ya ci abinci ya koshi wanne ne an ka samu lada kaga ana kallon kuma wane ne an ka ba sannan ana kallon niyyarka idan dala goma gare ka ka ba da dala biyar ladar ka za ta karu yahi a cikin da jika goma ka ba da dala biyar ko ba haka nan bane wallahu yaqbidu wa yabsut Allah subhanahu wataala shine yake wato tauya arziki ga wanda ya ga dama an gane ko shi yake bayarwa dan kadan ga wanda ya ga dama Allah in ya ga dama sai shi yika talaka ko kuma ya dan dan maka arziki cikin arziki kadan ina fata an fahimce ni wa yabsutu sannan Allah subhanahu wataala yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama shi yasa ko ka ce mutum ba kauye na ko ka ce bai iya faransai ba in Allah ya ce sai ya zama kuɗi sai ya zama kuɗi kai kuma ka sai ka iya faransan ka iya wayon ka iya dubara ka san manyan kuma ba za ka zama mai arziki ba ko ba haka nan bane mafi yawancin mutanen da ba su da wayo su da suke yin arziki amma masu wayo wanda suke ganin wayo su ba su arziki ba su yin kuɗi sai kai ta dubara haka kare amma ba ka zama mai arziki Allah subhanahu wataala ce wa ilaihi turja'un gare shi ne za ku komawa ba ga wani ba don haka kina Allah subhanahu wataala zai sa kanka muku da abinda kun ka aikata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna